بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna ashirin da bakwai ga watan jumadal asira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida a kida miladiya yau muna ashirin da tara ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun dawo wannan majalisi mai albarka a wannan babban cibiya ta alkhairi markazu abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub littafi da ke magana akan cututtuka da suke gurbata zukata su haifar da mummunan rayuwa da mummunan ƙarshe da mummunan makoma Allah subhanahu wataala ya tsare mai tsare mana imanin mu muna nan a littafi na biyu wanda yake magana akan at-taraf wanda mun ɗauko wato babi kusan gab da na ƙarshe wanda malam yake magana akan ababen da idan mutum ya horar da kanshi a kansu to za su taimaka masa gurin nisantan wannan babban cuta na attaraf muna gaban da malam ke magana akan dubi zuwa ga tarihin mutanen kirki masu gudun duniya wannan yana sassauta mu mutum fafutuka da kulafucin kyalekyalen duniya har yadda zai kai shi zuwa ga halaka mun kawo waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi sallama yadda suke sifanta yadda manzan Allah ya rayu har yaba duniya kamar hadisin da ke magana akan cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallama har yaba duniya bai taɓa cin abinci a tebur ɗin cin abinci ba saboda ainihin tawalu'u ga Allah subhanahu wa ta'ala hakanan bai taɓa cin gurasa na niƙaƙƙen fulawa fulawa mai lasha-lasha mai taushi mai daɗi ba manzon Allah har ba duniya bai taɓa cin wannan ba muka kuma ji wani hadisi wanda ake tambayan sahal bin sa'ad as-sa'idi cewa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taɓa cin gurasa ko waina ko bread na niƙaƙƙen fulawa mai kyau faritar ya ce manzan Allah ma bai taɓa ganin wannan abin da idan shi a gidansa ba tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da manzanci aka tambaye shi cewa shin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kuna da injin surfe wanda kuke surfe abinci abincin ya zama ya yi taushi sannan ku kai ga amfani da shi ko dai ku niƙa ko kuma ku jika ku ci haka nan ya ce ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba ganin ma injin nika ko injin surfe da idansa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce to ya kuke yi kuna cin shinkafa samfariya ko sha'ir ya ce ai abin da muke yi muna jajjagawa ne kawai akan dan samu dutse da dutse ko kuma tabarya a sanya abin a cikin turmi a jajjaga a jajjaga a jajjaga daga nan sai mu sheƙi ya ce abin da ya fita na wannan ƙwansan shi kenan abin da kuma bai fita ba hakanan za mu jiƙa da ruwa ko mu dafa hakanan za mu ci shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama hakanan suke yi sannan mun ji wani hadisi da yake ba da bayanin cewa na na aisha ta fito da wani mayafi da wani izari gyafto da mayafi masu kauri wato dai ba masu kyau ba masu kauri haka ta ce a cikin waɗannan tufafin ne aka karɓi rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi sallama to wannan mala ya kawo mana shi a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi sallama cikin tarihin sahabbai ko da tabi'ai ya ce to misalin ba zai ƙididdigo ba irin yadda suka guji duniya suka taƙaita ma kansu wurin ƙyale-ƙyalenta da ababe masu shagaltarwa na cikinta da daɗaɗen abubuwan duniya yadda sahabbai suka horar da kansu suka takura kansu to wannan ba ma zai kididdigo ba har ya kawo batun Mus'ab bin Umair irin yadda Mus'ab bin Umair ya rayu ya rayu cikin gata da daraja kafin zuwan addinin musulunci domin mahaifiyarsa kasar guman mai arziki ce attajira ce kwarai da gaske da haka tana mishi duk nau'in gatan da Mus'ab yake yi ma riga sai dai wanda ya zaba sai abin da ya ga dama sai abin da ya bari amma lokacin da Mus'ab bin Umair ya shiga addinin musulunci ta janye tallafin da take masa amma ya tabbata akan addini kai a ƙarshe dai Mus'ab bin Umair ya bar duniya tufafin shi guda ɗaya ne tak a duniya ana neman ma tufafin da za a yi mishi likafani da shi idan an ja tufafin an rufe kansa sai kafafuwansa su bayyana in aka jawo aka rufe kafafuwan sai kansa ya bayyana sai manzon Allah ce ku ja ku rufe kan kafafuwan nasa ku sanya ganyayyaki sai a rufe shi a sanya shi a cikin kabarinsa haka nan Mus'ab bin Umair ya rayu cikin gudun duniya da ainihin fuskantar Allah subhanahu wata'ala to daga nan sai malam ya fara kawo mana a cikin tarihin tabi'ai wanda anan ne nake tsammanin za mu tashi mala yake cewa wa Umar bin Abdul Aziz misalun ra'i'un akara liman zahada fi du'a ba'da hayati taraf yace idan muka yi dubi zuwa ga rayuwar Umar bin Abdul Aziz yace akwai misali mai kyau rayayye wanda ke nuni akan zuhudu bayan mutum yayi kecere ni ya baje jin daɗin duniya amma kuma da ƙarshe sai ya watsi da ita ya koma ga Allah ga baki ɗaya yace ana hajjaj as-sawaf qala daga hajjaj as-sawaf yana daga cikin masu hidima ga shi Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz yana cikin tabi'ai amma saboda tsaban nagartarsa da tsoron Allahnsa malamai suna shigar da shi ma waɗansu malamai suna shigar da shi cikin alkhulafa urashidu in aka ce abubakar umar usman aliyu sai a ce umar bin abdul aziz saboda irin yadda ya nuna misali rayayyar misali akan tsoron allah da kyakkyawan mulki da jagoranci wanda ya yi watsi da duniya ya kuma ainihin zubar da ita wanda kafin nan da umar bin abdul aziz dan kecere ne ne sosai ana facaka yadda ya ga dama ya miƙe kafa a cikin duniya amma ana ba shi sarautar musulmi daga lokacin nan kuma yi watsi da duniya ya mai da al'amarin shiga Allah wannan yana alamta maka cewa yana da kyau kowa ya zama mai ilimi mai ilimi ko kaga yana wani abu na kuskure in dai ilimin shi na tsoron Allah ne sai ya dawo da shi kan turba madaidaici turba madaidaiciya kaga Umar bin Abdul Aziz ai ba jahili bane malami ne masani amma kafin zuwan mulki yana farayuwa ne na kololuwa na jin dadi amma lokacin da mulkin ya zo kuma sai ya tuna da kakansa Sayyidina Umar sai ya watsi da duniya ya fuskanci Allah subhanahu wataala to shine ɗaya daga cikin hadimansa Hajjaj al-Sawwab yake cewa أمرني عمر بن عبد العزيز وهو وال على المدينة أن أشتري له ثيابا يشاء عمر بن عبد العزيز يا أيكين ألوكتين ينا غمنا أغرين مدينة غمنا يا أيكين انسيو مسا تفايفي انسيو مش يا ددكا وند لا أدنك تفايفي دش فاشتريت له ثيابا سينسيو يا ددكا ونسيو تفايفي فكان فيها صوب bi arba'a mi'atin sai na samu wani yadi nagartaccen yadi mai tsada dirhami ɗari hudu dirhami nawa ɗari hudu lokacin da aka kama umar bin abdulaziz faqata'ahu qamisan sai ya yanki cikin yadin sai ya yanka wanda za a yi riga da shi domin sau shine kana iya cewa yadi ko kuma kana iya cewa tufafi babba kamis kuma shine tufafin da aka fitar da sassa na hannu da wuya ila an gani wanda ke taban gangan jikin mutum kai tsaye shine kamis sau kuma yafi wannan fadi shi sau tufafi ne na alfarma kamar in ka sa riga sai kuma ka ɗauko shi ka bulbula shi wanda ke nuni akan daraja irin su alkyabba sau sunansu irin su lifafa wanda ake mamamaci a sashi a ciki a lullube shi nan duka sau shine zuwa cikin hadisi cewa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafan an mishi likafani fi salasati aswa aswabin a cikin saub guda uku sai na Aisha ta ce wa lam yakun fihi qamis amma bai mamai manzon Allah riga ba amma kuma ga saub bi ma'ana saub ya lullube jiki ga baki daya saboda yana da yalwa yana da fadi amma qamis wanda ke taban fatan gangan jikin mutum kai tsaye to lokacin da aka kawo masa wannan yadi mai tsada na dirhami ɗari hudu ya yanka shi aka yanka yadda za a yi riga a ciki sun masa hubi ya dihi sannan sai ya zo ɗauki wannan tafafin ya shashafa ya shashafa shi faƙala sai ya ce ma a shanahu wa agalabahu kai wannan tafafin ya faya kaushi ya faya kauri da yawa wai tufafi mai tsada na ƙarshe shi yanzu a gurin shi wannan tufafin ya yi kauri da yawa ya yi daraja da yawa ba irin shi nake so ba kamar a ce maka cikin nau'o'in shadda wanne ne fi tsada gezina na da kenan an yanzu an wuce yayin wani gezina ko ana yayin shi har yanzu to kun dai fi ni sanin su dai yawwa amma dai cikin nau'o'in shadda mai tsadan sosai to da aka kawo mishi ya karba sai ce kai wannan ya kauri da yawa wannan shi dai bai natsa da shi ba kawai summa amara bi shira'i thawbin lahu wa huwa khalifa sai kaman wannan da ya kazanta shi kawai ya ce a tafi da shi to ana nan ana nan kuma wata rana lokacin da yake khalifa ya zama sarkin musulmi da yana gwamnati aka kawo mishi na na dirhami ɗari hudu sai ya ce wannan ya yi mishi ƙasa na dirhami ɗari hudu yana gwamna aka kawo mishi na dirhami ɗari hudu sai bai natsa da shi ba kawai yana ganin kamar ya yi ƙasa da yawa kun gane yana ganin kamar ya yi ƙasa da yawa dirhami ɗari hudu kamar yanzu nawa kenan dirhami ɗari hudu kamar ka ce dinare ɗari ka ce dinare ɗari kamar yadda muke cewa rubu dinar a yanzu lissafinmu rubu dinar dubu ɗari da hamsin rubu dinar ba shi ne ake cewa abin nan wanda ya isa sadaki ba a malikiya rubu dinar to ai rubu dinar yanzu dubu ɗari da hamsin ne duk da yake na ga lissafin wannan satin ya koma dubu ɗari da talatin da tara amma satin da ya gabata dubu ɗari da hamsin ne to idan man ɗauke shi a dubu ɗari da hamsin na satin da ya gabata domin lissafin ya fi fita to dinari ɗaya kenan dubu ɗari da hamsin so hudu dubu ɗari da hamsin so hudu dubu ɗari shida kenan dubu ɗari shida kenan to ka ɗauka dubu ɗari shida so ɗari ka ɗauka dinari ɗari kaga kuɗaɗen ba ƙananan kuɗaɗe ba ne amma kuma sai ce wannan yayi yayi kaushi yayi yayi kaushi yayi kau abin nan kauri da yawa bi ma'ana a lokacin nan wannan yadin yayi mishi kasa da yawa to amma lokacin da yake khalifa kuma ya zama sarkin musulmi sai ya ce a siyo mishi yadi fashtarauhu bi arba'ati ashara dirhaman sai suka siyo mishi yadi na dirhami goma sha hudu ku auna yanayin yana gwamna an siyo mishi na dirhami ɗari hudu amma ya gai masa ƙasa da yawa amma yanzu yana khalifa yana sarkin musulmi yanzu ba gwamna ba ne shi ne shugaban ƙasa ga baki ɗaya ko kuma dai ka ce khalifa khalifa ai ya fi ƙarfin shugaban ƙasa tunda khalifa yana da ƙasashe duk wani musulmi da ke duniya yana ƙarƙashin khalifa ne to a lokacin ne ne kaga ya kamata a yi ya baza mulki sosai yi facaka sosai to a lokacin nan da aka siyo mishi na dirhami goma sha hudu fala masahu biyadihi sai ya shafi wannan kamar yadda ya taba yi lokacin da yake gwamna ya shafa ya shafa fa qala subhanallahi sai ya ce tsarki ya tabbata ga Allah ma alyanahu wa adaqahu wannan tufafin yayi taushi da yawa wannan tufafin yayi kyau da yawa yayi taushi da yawa dirhami goma sha hudu amma yanzu kuma yana ganin yayi taushi da yawa kamar yayi mishi sama da yawa a daidai lokacin da yake an kawo mishi yana gwamna na dirhami ɗari hudu yana ganin yayi mishi ƙasa ku auna yanayin kenan yanzu maimakon yanzu ne kamata a ce ya ce a zo min da na dirhami dubu to a na dirhami goma sha hudu ma yana ganin yayi mishi sama da yawa kila sai dai a ɗan samu ɗan na dirhami biyar bakwai tufafin da yake daidaita su kara ya karya ba kaga yanzu wannan me yake nunawa da yana cikin facaka to amma yanzu da duniyan kuma ta zo gata nan gadan-gadan sai ya watsi da ita sai ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wa abdullahi bin umar bin abdulaziz dan umar bin abdulaziz ɗansa abdullahi ata ila abihi wa khalifa wata rana ya zo gurin mahaifinsa a lokacin mahaifin yana khalifan musulmi shine shugaban bai daya na al'umman musulmi haka ne yastaksi abahu yana neman baban shi ya dinka masa kaya shine ma'anan yastaksi abahu yana neman babansa ya dinka masa kaya kamar a ce maka shugaban kasa misali a ce ce ma baban shi baba ina son a dinka min kaya ya kake hararo irin ɗinkin da za a yi masa shekara kamar ashirin da wani abu da suka wuce akwai wata baiwar Allah ta ce ma mahaifinta mahaifinta ya taɓa yin shugabancin ƙasa ne amma ya sauka tuni ta kira shi a waya take ce masa tana gaya ma ƙawarta ce take ce mata nima walla kwanaki ba ni da kuɗi na kira baba nake ce mishi gaskiya baba ban da kuɗi ta ce sai turo mata miliyan uku shekara kamar ashirin kenan da wani abu ba ta da kuɗi ne kamar irin yadda ka ce garin da ya zafi to shi ne sai ya ba ta naira miliyan uku to idan da ta kai mishi kukan ba ta da tufafi ne fa sautin akwatuna za a yi mata Allah kaɗai san abin da za a kashe to shine wannan yaro sai je kai kukan shi zuwa ga mahaifinsa khalifin musulmi faƙala sai ya ce ya abaci uksin ya baba a ɗinka min kaya a ɗinka min kaya ba kaya yanzu kaya sun tsufa faƙala sai umar bin abdulaziz sai ya ce izhab ila al-khiyar bin riyah al-basri ka tafi gurin khiyar bin riyah sunan wani ɗan kasuwa ne yana sai da yadudduka khiyar bin riyah al-basri fa inna li indahu siyaban ai ina da tufafi da yawa a wurin sa akwai tufafi da nisa siya wanda yake na bar shi a wurin sa fa khudh minha ma badalaka duk wanda kaga dama ka je ka dauka a ciki ka je gurin wannan dan kasuwa duk wanda ya maka a ciki ka ɗauka haka ne ko ƙali ke shafa zahaba ilal khiyar bin riya sai shi abdullahi ɗan khalifa kenan sai ya tafi wurin alkhiyar bin riya faƙali sai ce in nistak saitu abi ya ce na nemi baba ya ɗinka min kaya fa'ar salani ilaika sai baba ya ce in zo gurinka وقال لي يتي إن لي عند الخيار بن رياح ثيابا بابا يتي للي ينا دي تفافي دي يوا أورنك فقال سيتي صدق أمير المؤمنين يتي قسكياني سرك مسلمية فدي قسكيا فأخرج إليه ثيابا سنبلانية أو قطرية سيفتو مشي دا ودنسو يا دجكا ko ɗansu tufafi sumbulaniya wani irin tufafi ne haka mai kauri mai tsawo mai kauri mai tsawo ko kuma kafariya wani irin tufafi ne kamar da ya fassara shi a ƙasa wani jajjaji haka yana da zane-zane shi ma yana da kaushi a tare da shi irin ƙiƙƙirƙi ɗin nan ina irin ya dukkan nan na bargo kun gane na bargo wanda in ka sa kana jin ƙaiƙayi to shine kafariya din shine kafariya to shi ya fito mishi da su da irin waɗannan ya diddikan ya diddikan da yake kai in aka baka ko shimfiɗawa a gadon kama ba za ka yi ba ballantana ka ce wai har ka ɗinka riga da shi a matsayinka na ɗa ga halifin musulmin duniya to irin ya diddikan da ya fito mishi da shi kenan mala ya ce wa hiya siyabun mutawadi'a waɗansu tufafi ne na tawalu'u duk wanda ya sanya su to an san wannan mutum ba wani babba ba ne wannan mutumin ma bai shigo ma da'iran hada-hadan duniya bai masa inda duniya ta sa gaba ba faƙali sai ce ha za mali amirul mu'mini na indi ya ce to wa'annan tufafin dai su ne tufafin sarkin musulmi da ke wurina su ne fakhod minha sai ka zaɓi wanda ya maka ciki abdullahi kawai sai ya juya abin shi ya tafi فرجع عبد الله إلى إلى عمر إلى أبيه عمر بن فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه عمر بن عبد العزيز sai Abdullahi kawai ya juya kawai sai ya tafi abin shi ba ma zai tsaye sa da wannan ba saboda ai shi babba ne shi dan khalifa ya tsaye na magana da da da, da mai sai da yaji mai sai da yaji duka ma masu arha ba masu irin sai da manya manyan dila din nan wanda zaka dauki yadi kaji ana ce maka yadi ɗaya dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu to kaga dan sarki ya tsaya yana wani sa'in sa da shi kawai da ya gaya mishi wannan sai ya juya ya tafi abin shi da ya je gurin baban sai faqala sai ya ce ya abata ku ya baba istaksaituka na ni muka dinka min tufafi fa arsaltani ila al-khiyar bin riyah kace in tafi gurin khiyar bin riyah fa akhraj li thiyaban laysat min thiyabi sai fito min da wayansu irin kayan da yake ba iri na ya kamata ya sa su ba wala min siyabi qaumi ba ma irin tufafin mutanen mu bane kwata kwata tufafi ne can na waɗansu mutane kaskantattu qala sai baban yake ce mishi fa zaka malana inda rajul yace to wala mu dai tufafin da muke da shi kenan a wurin mutumin in yi maka ka je ka karba ka dinka in bai maka ba shikenan ba lale ba tilas zama da kaka fansarafa abdullahi bin umar shi abdullahi sai zaka wannan tufafin ina ya fi karfin su sai juya zai tafi hatta idza kada an ya kharuja gab da zai fita daga ɗakin na dahu sai Umar bin Abdul Aziz sai kira shi faqala sai yake cewa hallaka an aslafaka min afa'ika mi'ata dirham ko kana son in baka bashin dirhami ɗari daga cikin albashinka da ake baka duk wata saboda a lokacin nan arziki ya yalwata tun zamanin sai na umar kun san an fitar da albashi an fitar daga matan annabi sallallahu suna da albashi wanda suka halarci yakin badar suna da albashi waɗanda suka je yakin tabuka suna da albashi wane ne mahaddata qur'ani suna da albashi dukiya ta samu da haka aka yi ta fitar da kawai list waɗanda ake ba su salari duk wata to haka abin ya gangaro har zamanin Umar bin Abdul Aziz maimakon a ce a kyale ƴaƴan khalifofi ba su da albashi kuma suna da buƙatuwa irin yadda kowane ɗan adam yake da buƙatuwa wannan zai iya kai ga iyayensu su ga to bari mu rika ɗiba cikin baitul mali to sai aka ce ƴaƴan khalifofi waɗanda suka isa misali su ma ɗan fitar musu da albashin da za a rika ba su kuma kila za su yi aure kila za su yi kaza kuma suna taimakon iyayen gurin rubuce-rubuce da tafiye-tafiye su ma suna hidima ga ƙasa to sai ce in kana so in baka bashi na dirhami ɗari daga baitul mal amma bashi qala na'am ya abata ya ce lalle na yadda baba abin bashi a bashi bashi ya je in ka tufafi fa aslafahu mi'ata dirham sai umar bin abdulaziz ya ba shi rancen dirhami ɗari falamma kharaja a fa'uhu lokacin da list ya fito na albashi husiba biha sai aka ƙididdige abin da aka bashi a ciki fa ukhidha minhu fa ukhidat minhu sai aka cire daga cikin albashin shi kaje inda mutane na Allah suka dauki duniya kai co ina ma da irin wannan mulkin muke samu ga shugabanninmu ko da bai kai wannan ba dan kwatanta amma ka gaya min yadda za a yi a ce yau dan shugaban kasa zai dinka riga ai ya fi karfin ma ya dukkan kasa sai dai a fita aje a yi oda akwai wani ɗan shugaban ƙasa aure zai yi waya a lokacin nan ta dubu ɗari biyar aka riƙa rabawa kamar inda mata sukan ɗan sai robobi suna raba da 'yan farantai waya fa wannan ta dubu ɗari biyar waɗanda suka je bikin su aka rarraba ma wayan dubu ɗari biyar mutum biyu an ba su miliyan ɗaya wannan ba wai ana baka batun abincin da aka ci bane ba ana maka batun tufafin da aka sa bane ba ana maka batun abin da aka kashe gurin reception bane wanda duk ya zo bikin to an bashi wannan iPhone din naira dubu ɗari biyar a waɗancan kwanakin da suka gabata ba irin dubu ɗari biyar ɗin yanzu da ta ƙasa ba saboda dubu ɗari biyar shekara biyu da suka wuce yanzu ya kai naira miliyan biyu da rabi ko ba haka bane dubu ɗari biyar ɗin wancan lokacin yanzu ya kai naira miliyan biyu da rabi lissafi mai sauƙi shine abubuwan da kake siya za ga galibin su sannan ka da hudu ko biyar to haka aka rika rabawa akwai wani shugaban ƙasa da aka ce esta za ta aure aka je wani hotel aka kama ko a dubai ko a wata ƙasa daga cikin ƙasashe irin biliyoyin kuɗin da aka salwantar cikin sati ɗaya biyu allah kaɗai san iyakansu shi yanzu wancan kawai haka reception ne ba shi kuma ana batun abin da hidimomin da aka yi a gida da irin abubuwan da aka ba wanda suka zo biki ba duk wannan daga cikin dukiyan iyayen su suke badawa daga cikin dukiyan ƙasa ne daga cikin dukiyan ƙasa ake wannan facaka a daidai lokacin da yake ƙasar tamu kuma akwai ICPC akwai EFCC ne EFCC ne ko EFCC a daidai lokacin da yake kasan tana da irin wannan an ce haramun ne a rika facaka da naira ana manne da shi a to naira ne kawai haramun to sai su fito da daloli yanzu da daloli ake manne ka dubi irin kasan da muke da ita kuma wallahi duka waɗannan ba cikin dukiyoyinsu ba ne ko na iyayensu cikin dukiyoyin ƙasa ne cikin arzikin ƙasa ne to irin mu shugabannin da muke da su kenan shi yasa idan mun ce a zo a yi shari'an musulunci irin wannan halin muke so a koma na tsoron Allah kowa yana shugabanci yana jin tsoron Allah a cikin zuciyarsa wacce za ta hana shi banna za ta hana shi taka haƙƙin mai haƙƙi za ta hana shi ɗiban dukiyar al'umma ya keɓe kanshi da ita domin wallahi sai ta zama mishi fitina da bala'i ranar tashin alkiyama da haka irin yadda muke so a koma kenan dukiyar ƙasa kowa ya ji daɗinta wallahi da an ririta dukiyar ƙasan nan ba za a samu ɗan najeriya na zama na kwana da yunwa ba ba a ce maka kowa sai arziki ya kuɗi ba saboda wannan kuma wata ƙofa ce da allah ya kan ba da ita ga wanda ya ga dama akwai asbab amma dai wai ɗan najeriya abinci ya fi ƙarfin shi to da an riri ta arzikin ƙasa wallahi abinci bai fi ƙarfin ka ba tufafin sa bai fi ƙarfin ka ba inda zaka zauna ba zai fi ƙarfin ka ba sai dai a ce kawai abubuwa na luxury abubuwa na kyale-kyale sun fi ƙarfin ka don ga ƙasashen da ba su kai mu ba kuma abinci bai fi ƙarfin su ba to amma mu yanzu wallahi mutane da suke mutuwa da yunwa Allah kaɗai san iyakansu suna mutuwa ne saboda ba su ci ba kaga ko wannan cututtukan da kake ganin yana yawan kama mu kullun a ce daga malaria typhoid gangan jikin bai ginu bane da abincin da ya kamata ya gina shi shi yasa yar kankanuwan cuta sai ce lagalaga da kai kaga mutum ya lagalaga yar kankanuwan cuta to daga bisani in kuma cutan ta kama mutum to yanzu bai ci nagartaccen abinci ba ballantana ya sha magani ko da ya sha magani fa bai ci abinci ba ba lale maganin ya tasiri ba to ballantana bai ci nagartaccen abinci ba maganin ma ya gagara kwanan nan aka bani labari an kai wata mata a biyu daga cikin garin nan kusan karfe sha biyu da rabi na dare wani daga cikin ma'aikatan ya ce an kawo ta ne kawai a zubi haka aka zubar da ita ba ta iya komai da ya tsaya a matsayin shi na mai kan gado ya karanci wannan al'amarin sai ce matan na akwai yunwa a tare da ita sha biyu da rabi na dare ya fita bakin asibiti ya rasa abincin da zai kawo amma sai ya sami mai ti ya ce haɗa mishi ti da madara da yawa ya zuba madara da yawa ya ba shi da bread ya ce wallahi haka aka zo aka ɗaga matan nan ba ta iya tashi haka aka fara guskarin bread ana tsomawa a ti din nan ana sa mata a baki tana bude baki tana bude baki kafin a gama bata wallahi ta tashi ta zauna da kanta yace bai san lokacin da matan nan ta rike shi tana mishi Allah ya jikan iyayenka Allah ya sa ka gama lafiya Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza kenan yanzu wannan matan da an bari ta kai asubahi mutuwa za ta yi kuma ba wani abu ya kashe ta ba yunwa ne kawai gashi ana bata fi ta tashi in aka ce a yi ta ƙididdige irin waɗannan misalin wallahi ba za su ƙididdigo ba to haka muke rayuwa a wannan ƙasa muna da arziki amma abinci ya fi ƙarfinmu ina da wani aboki amini na ne muna tare yake ce man ai shi yanzu a gidan shi rabon da a ce wai a dama koko da safe wai kowa ya zo a zuba mishi yadda yake so ya ce ai an manta ya ce idan aka dama kowa za ɗan sa mishi abin da ya samu ni in ka shanye ba ƙari ƙa'ida ce in ka shanye ba ƙari in wannan kofin aka zuba maka to in ka shanye ka sani babu ƙari ya ce ballantana ma ciki ba wanda ake cika ma kofi kuma ba mu haɗi kawai ruwan kokon zai sha ba maganan wai a sa suga ake yi ba wallahi wannan maganan amini na ne fa muna tare ne ya ce za a gaya ma kowa in ka shanye ba kaji hakanan kowa zai sha abin da ya sha shi ke nan ya haƙura yanzu wannan kuma shi ana maganin shi yana da rufin asiri to mutanen da ke kwana da yunwa su tashi da yunwa Allah kaɗai san iyakansu shi yasa shugabanninmu suna da ƙalubale mai girma a gabansu me yiwuwa kila mu ne masu imani kila Allah zai amfani da wannan zalincin da ake mana ya ɗaukaka darajar mu ya bamu gidan aljanna haka muke fata domin ba babu bane akwai waɗansu ƴan tsararu ne kawai suka tattara dukiyan ƙasan abinda Allah ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum to dukiyar ƙasan tana hannun waɗansu ƴan tsararu ne kawai in sun ga dama suka baka kai arziki in ba su ga dama ba ka zauna cikin talauci Allah ka shiryatar da mu wa kana Umar bin Abdul Aziz yanzu duk muna magana akan Umar bin Abdul Aziz ne ai yace wa kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah fi ghayati zuhudi yace shi Umar bin Abdul Aziz ya kai kololuwa wurin gudun duniya qala Malik bin Dinar rahimahullah Malik bin Dinar yana cewa cikin tabi'ai ne yace annasu yaqulun Malik bin Dinar zahid shi shi shi Malik bin Dinar din da kansa yake cewa wai mutane saboda rashin sani wai sai a zo ana cewa wai ni Malik bin Dinar wai ina da gudun duniya kuma fa yana da shi ne yace inna mazahidu Umar bin Abdul Aziz yace in kana neman mai gudun duniya hakikatan to ka kalli Umar bin Abdul Aziz a tasfo duniya duniya ta zo masa fatarakaha sai ya watsi da ita Allahu akbar wa min al-ilajat al-muhimma daga cikin manya-manyan magunguna ga cutan ataraf an yatruka al-insanu ba'd an-na'imi alladhi yaqdiru alayhi shine da gangar ka kyala wata ni'ima daga cikin ni'imomin duniya wanda kana da iko amma kawai ka kyale shi ka ki da gangar ba din baka da dama ba yana daga cikin in ka saba ma kanka da wannan to yana daga cikin abin da zai taimake ka ba za ka fada cikin wannan attaraf cuta na attaraf ba kana da dama ba wai baka da shi ba yanzu ina da daman da zan sanya kaya iri kaza ina da daman to ba zan sa ba kuma ina da daman da zan yi gida iri kaza to ba zan yi ba saboda mene saboda waka horar da kanka dan ka nisanci wannan muguwar ɗabi'a muguwar cuta yace an Anas bin Juhani daga Anas al-Juhani Anas bin Mu'adh kenan al-Juhani an abihi daga Mu'adh bin Anas sananne ne cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adh bin Anas in kana karatun tafsirai zaka ga ganin cewa an Mu'adh bin Anas sahabi ne عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حلل الإيمان يلبس أيها شاء تجون حديثي daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man tarakal libasa duk wanda ya kyale sanya tufafi wa huwa yaqdiru alai alhalin yana da daman da zai sa wani irin tufafi irin tufafin nan masu kyan gaske din nan masu tsada masu kima wanda duk wanda ya ganka so sai ya ƙara kallon ka kana da daman da zaka sa irin wannan tufafin amma sai ka ce ba zan yi ba amma wani dalili tawabu'an lillahi azza wa jalla kau kana kasantar da kai ne ga Allah subhanahu wataala ba wai din kana neman suna mutane su ce kana da zuhudu ba an kawai yanzu ka tuna da girman Allah ne ka tuna da kaskancin duniya da walakancinta kana da daman da zaka sai waɗannan tufafi masu tsada ka sa sai ka ce to ba zan sai mai tsadan ba bari in sai mai arha tawadu'an lillahi kenan to duk wanda ya wannan da'ahu Allahu azza wa jalla yawmal qiyamati Allah subhanahu wata'ala zai kira shi ranar tashin alkiyama ala ru'usil khala'iqi a birbishin halitta gabaki daya duk a gaban halittu na farko da na ƙarshe Allah zai kira mutum a kira sunanka ka san wannan kawai ɗaya isa daraja a ce za a kira sunanka a gaban halittu kaf a yabe ka a jinjina maka ai babu daraja da ya wuce wannan na gaya maka an ba mu labari akwai wani bawan Allah da ya taɓa yin ma wani babban sarki a cikin sarakunanmu na nan arewa babban sarki ne babba ya yi mishi wani abu sai sarkin ya ji daɗi sai ya ce faɗa abin da kake so a yi maka ya ce Allah ƙara ba sarki lafiya da imani ni ba abin da nake so a yi mun sai kawai idan ka zo ran gadi ka zo wucewa ta garinmu kawai ka tsaya ka ce a kira ni in zo in gaishe ka shi ke nan abin da nake nema sarki ya ce ta shi ke nan ana cikin tafiya mai ɗauka kamar a ce sabon gari ne garinsu misali to an zo daidai sabon gari sai ce a ku tsaya ku dakata ba nan garin akwai malam wane ba ce akwai malam Dawud yana na a garin nan ka ce eh akwai shi ya ce to duk a dakata a je a kira shi a ce kwana biyu ba mu gaisa ba yana zaune a gida kafin sarki ya rufe baki kai kasan an aiwatar masu zuwa kiran wannan bawan Allah suna da yawa mai martaba yana neman ka shi kuma cikin kwanciyar hankali yana ina mai martaba da kanshi yana nan a guri kaza a to lalle to gani nan zuwa shi nan ba wai cikin rawan jiki bai taso ya zo gaban sarki irin ka shi daɗe Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara imani an fito lafiya Allah ya sa a koma cikin nasara Allah ya kaza mutane suka ce kai kai kai kai yanzu darajar wani ya kai sarki ya tsaya saboda shi ya ɓata lokaci irin wannan a to sai mun kama kafa da shi in muna neman wani abu shi kenan kofar arziki ta buɗe masa masu zuwa neman kamun kafa gare shi don Allah ranka shi dade a kai mu gaban mai martaba ai mai martaba magana akan mu kaza ka shikenan sai arziki ya bude masa to me kake tsammani a kiranye ka a gaban Allah Allah ya kiranye ka a bainin taruwan jama'a mutanen farko da na karshe ai babu darajar da ta wuce wannan to sannan ga wani tagomashi hatta yukhayyirahu min hulalil imani yalbasuhu ayyuha sha'a yalbasu ayyuha ayyuha sha'a sai Allah ya baka zaɓi duk irin tufafin masu imani da kaga dama irin shi zaka kasawa tufafin gidan aljanna kenan a wata riwaya ta al-Imam Abu Dawud abin da yace kasahu Allahu hullatal karama sai Allah ya caba mai kwalliya da tufafi na daraja sai Allah ya darajta mutum ya kimanta shi yanzu kenan idan wani daga cikin mu nan ya sa tufafi mai tsada duk idan mu sai ya gane wani babba ne to me kake tsammani a filin tashin alkiyama gaban kowa gaban annaba da manzanni da salihan bayan Allah Allah ya kira ka kira na girmamawa na mutuntawa Allah ya ɗaukaka ka a barbishin halittu ga baki ɗaya kuma Allah ya caɓa maka kwalliya da tafafin da yake na girma da karamci to ai daraja ce babba wa an abi usman qala abi usman yake cewa kataba ilaina umar radiyallahu anhu sayyidina umar ya rubuta mana wasiqa kai Allahu akbar Allah jigan sayyidina umar aya daga cikin ayoyin Allah gurin zuhudu da gudun duniya sayyidina umar haka ya rubuta musu wasiqa wasiqa yace iyyakum wa tanu'a wa tana'uma a hirɗinku ku ma'aikata na tun daga gwamnoni da sauran ma'aikata a hirɗinku da dawwama cikin ni'ima wa zayya ahla shirki a hirɗinku da sanya tufafi irin na tufafin mushrikai wa labusal harir da tufafin alhariri dan manzon Allah ya hana yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an labusal harir manzon Allah ya hani akan tufafi na alhariri da aka ya hana su dawwama a cikin at-tana'um kullu da yaushe kawai kai kana cikin walwala da ni'ima tufafi mai tsada abinci mai tsada takalmi mai tsada komi ko kullun kai tutur kana cikin facaka haka nan kuma manzon Allah sayyidina Umar ya hana su cin kwalliya kamanceceniya da mushrikai me yake nufi da mushrikai kamar yadda riwayan gaba ta zo bari mu hada da ita yace zaru tana'uma kuyi watsi da kyale-kyale da dawwama cikin jin daɗi wa zayyal ajam da kuma tufafin ajamawa kun gani shan ya kawo shi da rawan ahli shirk masu shirka nan sai kawo su da al'ajam ko al'ajam ajamawa ajamawa su ne waɗanda ba larabawa ba me ya sanya sayidina umar yake ƙoƙari ya tsare sahabbai da sauran mummunai daga kwalliya irin na ajamawa saboda idan ana kwaikwayon ajamawa larabawa dai addini ya riga ya mamaye su larabawa a jaziratul arab addini ya riga mamaye su da haka kwalliyarsu irin na addini to yayin da wannan ya daina burge su suka koma suna kamance ceniya da mushrikai to kwaikwayo a zahiri yana haifar da kwaikwayo a baɗi wannan wata ƙa'ida ne ka ɗauke ta ƙa'ida kwaikwayo a zahiri yana haifar da kwaikwayo da natsuwa a cikin baɗi kamar yanzu ni inda nake ƙin wani kafiri ta wace ƙofa ne ni ko zan nemi rigan da aka rubuta sunan wannan kafirin in sa a cikin jikina kun gane abin da nake nufi to amma wanda kaga ya daure ya ɗauko sunan rigan da aka rubuta wani kafiri ya sa anya kana jin babu ɗan nau'in ƙauna ko ɗan yaya a tare da shi akwai nau'in ƙauna wanda ya gamsu cewa kafirai arnan amerika ne suke wani aski a aske nan a aske nan ai ciko yana jin zafin wannan muguwar ɗabi'a anya kana jin akwai ranar da zaka gan shi ya je yau irin wannan askin saboda ya san na ahli shirki ne to duk wanda kaga ya daure yayin irin wannan askin ko ya faɗi ko bai faɗi ba akwai nau'in soyayyen kafirai a cikin zuciyarsa kenan irin yadda ya waje ba a ji haushin kafirin ne shi bai ji ko ba haka bane shi yasa shekul islam ibn taymiya ka wannan ka'idan a cikin littafin sa iktida'u sirat al-mustaqim li mukhalifati ashabil jahil ya kawo gamammiyar ka'ida cewa at-tashabbuhu fi zahir ya katabi at-tashabbuhu fil batin duk yadda aka yi kwaikwayo a zahiri to yana alamta akwai nau'in kwaikwayo a cikin zuciya akwai nau'in yadda akwai nau'in ƙauna akwai nau'in burgewa na taba ganin wata yarinya a nan nan kusa ne ba da daɗewa ba ba nesa bane da gurin nan yarinyin irin yadda ta fito ta sa siket siket ta sa ta sami shirt ne ko t-shirt da ya ta sa gayi nan ta fito da gashin ta te haka ta fito tana tafiya tana yanga tana kada jiki da wani dan yaro haka ko wata yarinya ne a tare da ita shikenan sai na bita da ta wuce inda muke zaune sai na bita na ce assalamu alaikum baiwan Allah sai ta waiwayo ina uni ina gajiya lafiya madalla nace da Allah baiwan Allah zan yi miki tambaya ke musulma ce sai shiru ta ce a'a na ce a wallahi ke musulma ce ke musulma ce kake ce a kake wani rufa-rufa na ce bari miki wata tambaya ki haƙuri ƙauna da soyayya sa zan miki tambayan nan na ce yanzu irin yadda kika fito din nan tsakaninki da Allah kina jin yanzu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ma ce salatin da annabi Muhammadu zai fito yanzu ya ganki a haka inda kika fito kina jin annabi zai farin ciki ko zai bakin ciki ta ce zai bakin ciki na ce to ke kin yi dake bakanta ma manzan Allah rai to yanzu da shaidan ne zai bayyana yanzu shaidan yana wurin nan na sani na gaya mata to a ce shaidan ya bayyana kina jin zai ta farin ciki da ke yana dariya ko ko zai bakin ciki da irin wannan shigan da ta yi kika yi ta ce zai yi farin ciki na ce ke kin da ki bakanta mashi annabi rai ki faranta mashi dan dan Allah ki gyara ta ce in Allah da ran gyara to abin da ya burge nan kuma da ta je inda za ta je din da ta tashi dawa sai gashi ta dawo da hijabi akwai wanta a rani me mahalli shaidi na anan mahalli shaidin shine shine mene tashabbuh tashabbuhu din nan shine mahallin shahid kenan ita da bata gane wai ta yi tashabbuhi da abin da iblis yake so da rundunar shi bane amma da aka fito mata da abin karara ta gane cewa yanzu ta kona ma manzon Allah rai ta faranta ma shedan rai sai ta gane a ashe abin da hadari sai ta ce in Allah ya da za ta gyara kuma sai ta gyara sai aka abin nan to haka ya kamata kowa ya rika gane irin wannan kar mutum ya gangancin ɗauko tada musamman shiga da sutura na waɗansu waɗanda ba musulmi ba maƙiya Allah maƙiya addini maƙiya annabi akwai wani ɗaya daga cikin ‘yan uwa wanda da yana ƙwallo yake ce min a ƙasan da yake ƙwallo abin zai ba ku mamaki a ƙasan italiya ya ce idan aka je misin ya misin bai ci ƙwallo ba ya ce ga kalman da suke faɗi sai gaya min kalman ya ce kasan ma'anan kalman in muka fassara ta shi ne na na aisha karya ne aisha karya ne shi ne ma'anan kalman aisha karya ce bi ma'ana wai idan mutum yi misin bai ci kwalla ba irin da mutum kan ce o din nan to shi ba o ba ne kawai sai su faɗi wannan kalman wanda yake zagin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda tsaban kiyayya shi yasa qur'ani yace qad badatil baghadha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar bakunan su ya bayyana kiyayya gare ku to wallahi abin da zukatan su suka boye yafi haka to shi yasa sayyidina umar har kullun yana kokari ya gaya ma ma'aikatansa daga gwamnoni da sauran ma'aikata su daina kamanceceniya da makiya Allah mutane mushrikai da ajamawa duk muna cikin ajamawa to yanzu ka dubi abin ban takaici yanzu sai kaga dan musulmi ne ba shigan da ke birge shi sai shigan turawa shigan turawa har shekul albani a wata magana tasa da yake magana akan hula ya ce gabaki ɗaya daulolin musulunci ba su san tafiya ba hula ba har sai da musulmi suka cakuɗe da kafirai to a lokacin nan ne sai aka nawa ai sa hula ba tilas bane ko rawani kai ganin dama ne sai musulmi da aka dauka eh ganin dama ne eh ganin dama ne da yawa sai kaga musulmi ba sa sa hula abin ban takeicin har masallacin juma'a sai kaga mutum da dan shirt ba hula wai ya zo masallacin juma'a ina kimanta zalika wa yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub in dai baka zo da shi khamsu salawat ba amma juma'a akalla dai ka kasa ɗauko shaddanka wanda ka goge ka ɗauko hulanka ko da irin wannan taɓa ka ji hadisin Allah ya hore maka ko akwai taɓa ka ji hadisi ka ɗauko ka sa abinka ka zo masallacin juma'a irin na ustaz to a'a kawai saboda tsabar rashin kimanta addinin juma'a ma yanzu bata isa a yi mata kwalliya ba to ballanta naka ce mutum in zai zo khams salawat da Allah ce khudu zinatakum inda kulli masjidin ka ce mutum sai ce maka ai ba dole bane to me ya haifar da wannan tunanin ba dolen ba sha kuɗe ɗaya ne ji shekul albani kenan sha kuɗe ɗaya musulmi da wanda ba musulmi ba shine yau da kullum har sai ya tafassara ma musulmi a cewa sa hula ba dole bane Allah ka shirya da mu wa an abi umamata radiyallahu anhu قال yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ibn adam ya kai dan adam innaka an tabzul al fadla khairul lak yace idan Allah ya baka rara abinci ne dukiya ne tufafi ne rara dai in Allah ya baka rara to ka ciyar da wannan raran da Allah ya maka alkhairi a cikin sa khairul laka yafi amfani wa amtum sikahu sharrul laka ka kori karara ka ce kai ba za ka taimaki kowa a ciki ba kai ba za ka ba kowa ba yace sharri ne gare ka wala tulamu ala kafafin manzon Allah ce Allah ba zai zarge ka ba akan kakani ba kai roƙo ba ba kai bara ba ba kai ta daga kai a ganka a baka ba Allah ba zai zarge ka akan wannan ba wa buda biman ta'ulu in ka tashi zaka ciyar da dukiyarka kana da dukiya yanzu wa zaka fara ba yace wa da biman ta'ulu ka fara da iyalanka an gane ka fara da iyalanka kana da iyaye kana da mata kana da yaya kana da makusanta to su zaka fara ba su karka ce karka zama inuwan gidinya kai na waje sai su amfani da kai amma na kusa da kai kullum suna nan suna maka Allah ya isa to wannan ba daidai bane sai manzon Allah cewa bida bi man ta'ulu ka fara bi man ta'ulu ga wanda suke iyalai ne akan ka wal yadul ulya khairun min al yadis sufla a har kullum hannun da ke sama tafi alkhairi fiye da hannun da ke ƙasa hannun da zai bada shi yafi alkhairi fiye da hannun da zai karba kila an gane maganar da kyau to galibin mu da a Najeriya mun fi son kawai kullum hannun mai ta zama a ƙasa har wani ma sai daga ganin kaman wayo zai yi ai zai wayo a bashi kaza ba maganin wayo a ciki kai ma ka bada in an baka ka ji daɗi to kai ma ka ba wani ya ji daɗi haka duniya ya kamata ta zama in wani ya baka kai ma ka ba wani duk wanda idan an bashi ma zai ba wani Allah baya hana shi wallahi waɗansu wannan shine sirrin rufin asirinsu a rayuwa in suka samu ba za su su kaɗai ba sai sun ɗan tsungula wannan ya samu wannan ya samu wannan ya samu to sai Allah ya ƙaro musu kai akwai ma wani daga cikin ‘yan uwa da na sani shi yanzu idan yana neman wani abu idan yana neman wani abu kawai sai ɗauki ɗauka a ce yana neman naira dubu goma sai ɗauki naira dubu ɗaya kawai sai ya sadaka da ita kun san hikimansa ai tun da Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wallahi baya kinin sai Allah ya musanya mishi da alkhairi kuma wallahi sai Allah ya bashi a duniyan kuma ba zai hana ya bashi sakamako kyakkyawa gobe kiyama ba to amma wani shi na nan makeke ne yana da wayau yana nan yana da wayau kai wani ko matar sama ba ta ganin dukiyarsa ko albashi ya dauka idan zai kirga sai ya je bayi ya rufe kofa a bayi kai ka ce yana biyan bukata ne a bayi sannan ya fito da kuɗin kit kit kit kit kit yan dubu ɗaya ɗaya ya sa su gefe guda su can ciki yan ɗari biyar biyar ya sa su gefe guda yan ɗari biyu sannan sai fito da ya gargaru yan goma goma da yan ashirin ashirin da yan naira ɗari ɗari sai fito wallahi gari ya zafi sai Allah ya zafafa maka fi duniya wal akhirah da yawa ba sa iya ma ba matansu ajiyan kuɗi to bai ba da wajibi ba ta yaya za a iya ba ta ajiyan kuɗi in fa bai bada wajibi bai bata abinci bai bata ajiyan kuɗi ai za ta cira ta ce ce fa ne to sai ta boyewa wani matan shi bata san inda yake aje kuɗi ba yanzu inda ka ce mishi ya ce matan da Allah ki duba inda nake aje kuɗin nan ki dauko bata sani ba wani na nan a wani rami rami yake tona kusa da saboda bakin hali Allah ya kyauta abin da ya kamata ka yalwata abin da kake da shi ka bada ran da baka da shi su sun san baka da shi ba yadda za su Allah ka shirye da mu ina daga cikin hanyoyin yakin at-taraf wa min wasa'il muharibati at-taraf musharakati al-fuqara ita ce gaban karshe ko yawa ka rika tarayya da talakawa fi ta'amihim wa sharabihim ka rika tarayya da talakawa wani lokaci cikin irin abincin su da abin shan su yace an ibn abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية من ظن الله صلى الله عليه وسلم يازو wurin da ake shayar da ruwa kun gane wurin da ake shayar da ruwa kamar ina kenan to kamar ka ɗauka bohol haka dai ana shayar da ruwa a wurin sai annabi ya ce fastasqa sai annabi ya nemi shi ma a bashi ruwa ya sha faqala al-abbas sai Abbas bin Abdul Muttalib sai ya ce ya Fadl sai ya kira dan shi Fadl kanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce izhab ila ummika fa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sharabin min indiha yace ka tafi gurin mahaifiyarka ka je ka karbo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ka karbo ruwa dake gurinta a dan kawo a jog haka dan irin container nan mai kyau wanda mutane ba su sa hannu sun dukunkuna ko sun sa baki ba je ka zo da abin sha daga mahaifiyarka fa qala sai manzo Allah ce isqini ni dai ku bani ruwa kawai in sha qala sai ce ya rasulullah innahum yaj'aluna aydihim fihi ai matsalan shine kowa zo yana dukunkuna irin wannan kofin kowa zo sai ya sa hannu a ciki shi kuma yanzu yana son ya girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama ne a ba shi daban da na sauran talakawa ga abin da talakawa ke sha to shi kuma na sallama a keɓe shi da nashi na daban ƙara sai annabi ce iskini ni dai ka bani ruwa in sha sallallahu alaihi wa sallam ba magana yanzu a zo min da na wani daban bane abin da mutane suke sha din nan nima a ciki zan sha fa shariba minhu sallallahu alaihi wa sallama sai aka ɗauko wannan dai abin da ake ba mutane wannan ya riƙe ya sha ya kafa baki ya sha wannan ma ya riƙe ya kafa baki ya sha wannan ma ya riƙe ya kafa baki ya sha in ka saba ma kanka da irin wannan lokaci bayan lokaci ka rika zama cikin yan uwanka talakawa ka ci abin da suke ci gobe idan da Allah ya jarabce ka da rashi to abin ba zai zama maka bako ba amma ka saba cin mai kololuwa da haka yayin da rashi ya zo maka fa nan da nan cikin sati ɗaya biyu sai ka gigice daga nan sai kaga ciwon zuciya ta kama mutum sai kaga cututtuka da yawa sun farma mutum sai kaga mutum ya lalace shi kenan kuma hanyar mutuwa kenan amma dama ka dan saba tabawa kana cin mai daɗi da kullun da nama to kakan kuma ci irin na talaka mare nama kakan dan ci irin su dan dankalin nan dan su walaha gwaza kenan ko kana dan ci wata rana da kulli wata rana da mai ko ba haka ba wata rana dan ci gurasa wata rana ɗan sha lifton da ɗan abin da ya samu haka irin waɗannan dai abinci dai namu na talakawa wata rana a ci miyan kuka ko nama babu ka ci salat ɗin to fal abbas shi sayyidina al abbas bin abdul muttalib arada an ya'ti an nabiy sallallahu alaihi wasallama bima'in ya so ne shi abbas din yayi nufin ne a zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama da wani irin ruwa lam yada ahadun yadahu fihi wanda ba wani mutumin da ya sa hannu a ciki ba wani wanda ya rike koran ballantana a tullu gugui ta koran duk a bata da abin nan walakinahu sallallahu alaihi wasallama sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aba ya ki yadda illa musharikatin nasu fi sharabihim face tarayya da mutane cin abin da suke sha وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زن الله يكيشيوا لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت والله idan da a kira ni a ce zo walima amma waliman nan kawai zira'i ɗaya ne zira'i ƙashin hannu nan ko ko kuma kura shine ƙashin maƙyangyama kun gane ko ƙashi na hannu ko ƙashi na maƙyangyama na dabba a ce iya kenan wannan abin shine aka kiranyi manzon Allah kira ko na walima ko kira na mutuntawa a ce manzon Allah akwai dan wani zira'i daya da muke da shi an dan yi mishi romo kaɗan zo a dan ci da gurasa misali annabi ya ce wallahi zan ji sallallahu alaihi wa sallama walau uhudiya ilaihi dhara'un aw qura'un laqabiltu in kuma da ayi min kyautan zira'i ko wannan kashin makyangema yace wallahi in aka yi min kyautan shi zan karba malai ce ai law uhudiya ilaihi shay'un alaihi lahamun qalilun jiddan yace abinda annabi ke nufi shine idan da ayi mishi kyautan dan kashin da yake naman dake jikin shi kadan ne kwarai da gaske shi ne ai ƙashin maƙyangyama ko ƙashin ƙwabri au ma alaihi lahamun aslan kai ko ma ya zama babu ma naman kwata-kwata to in aka yi mishi kyautan irin wannan laqabilahu manzon Allah ce zai karba kenan ba batun yanzu kai karɓi ganin ka fi ƙarfin kyauta iri kaza da iri kaza da iri kaza wai ni ne wani wai zai ɗauki wai irin wannan wai hulan ya kawo mu ai ya ma rena ne ba maganar renuwa ba ne ko kuma wani ya ɗauki abu kaza ya baka ka gani to wannan yana nuni akan tawalu'u da tarayya da talakawa cikin irin abincinsu mala ya ce fa hadhi ba'd subul to wannan dai waɗansu ƴan takaitattun hanyoyi ne li muharabati tarfi al mawjudati al ana bi kasratin fi hayatina wanda idan an biyu su za a yaki at-taraf wacce take cikin mu yanzu gani da yawa a rayuwarmu ai a baya ya bada misalai ko na nasuwar hotunan irin na ataraf ya ce wala budda min mura'ati zalika ya ce to lalle lalle a lura da wannan kwarai da gaske khasatan ma'an amma a tafalina musamman a dora yara akan irin wannan turba fahum jilul mustaqbal yaran yanzu fa su ne manyan gobe in yaran mu ba su gina akan wannan ba to da matsala gobe walau baqaw ala halihim hadhihi min at-taraf wad-da'a yace idan da yaran mu sa dogi akan halinsu na attaraf da kuma miƙe ƙafa ba san wahala ba fa inna amamana mustaqbalan muzlaman yace to a gaban mu to kenan muna da wani irin gaba mai duhu kware da gaske muzliman ko muzlaman yin muna da gaba kenan mari haske gaban mu kenan ba mu da future mai kyau yace illa an yarhamana Allah sai dai in Allah madaukakin sarki ya yi mana rahama to Allah ya mana rahaman gabaki daya wannan ita ce kusan gaban karshe abinda ya rage kawai in cika shewa ne in takaitattun kalmomi da malam ya kawo na cika shi wannan babi na ataraf idan Allah ya taimake mu muka gama sai mu shiga babin da yake magana akan aljidal wal mira'u cikin miyagun cututtukan da ke kashe zuciya jayayya da sa'insa Allah ka shiryatar da mu abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk